أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin alhamis tara ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu da da da hudu arba'in da a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin kitabun tauhid za mu tashi babu khawfi min shirk babin da ya zo domin yin bayani game da tsoron abkawa a cikin shirka abinda ake nihi da ashirku shirka shine ishraku ghairin lahi ma'ahu fi ayi nau'in min anwa'il ibada abinda ake ce ma shirka shine tara Allah da waninsa a cikin kowane irin nau'i daga cikin nau'ikan ibada shine shirka nan ku shirka ta iya kasancewa shirka babba ko ta kasance shirka karama ko ta kasance boyayyar shirka ko ko ka ce ja'alu shay'in min haƙƙin lahi da ghairihi sanya wani abu daga cikin haƙƙin Allah zuwa ga wani Allah shi ne ake ce ma shirka malam ibn abdulwahab rahimahullah ta'ala Allah ya shigansa ya gafarta masa ya kyautata sosan gaske da ya kawo wannan babin bayan shuɗewa babukan da suka gabace shi babi na farko ya yi bayani game da abin da ya shahi wajabcin tauhidi da sanin allah maɗaukakin sarki mai biye mishi babin da ke bayani game da falalan masu tauhidi menene allah ya tanadinsa ga masu tauhidi a nan rayuwar duniya da kuma gobe kiyama sannan bayan wannan babin sai ya ɗora babin da yake bayani game da wanda suka tabbatar da tauhidi to sai ya cike ko ku sai kawo wannan babin bayan wanda ya gabace shi shine babul khawfi min ash-shirk dan ya nuna maka ba yadda za a yi tauhidinka ya tabbata sai ka hada shi da tsoron abkawa a cikin shirka shugaban wanda suka tabbatar da tauhidi gaba da shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana roƙon Allah ya kare shi daga barin shirka ya kiyaye shi daga abkawa cikin shirka haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana roƙon Allah haka yana neman Allah ya kare shi da shi da zurriyar shi game da bautar gumaka kenan kaga ko shakka babu don mumini na gaske za ka samu shi yana ɗarɗar yana jin tsoron abkawa a cikin shirka mala ce wa ƙaunullahi azza wa jal inna allaha la ya firu an yi shiraka bihi wa ya firu ma duna zalika liman ya sha inna allaha lalle allah maɗaukakin sarki la ya firu an yi shiraka bihi baya yin gafara baya yahewa idan aka yi shirka da shi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء yakan gafarta abinda bai kai shirka ba liman ya sha ga wanda ya so daga cikin bayansa idan muka lura da ayar da kyau za mu ɗauki wasu saƙonni a cikinta na farko ko shakka babu shirka tana daga cikin mafi munin zunubi da za a saba ma Allah da su me ke nuna haka kasancewa duk wanda ya mutu yana shirka Allah baya gafarta mishi babu gafara tsakanin Allah da mushriki babu yaƙewa ina fata mun gani wannan ya ishe ke nuna maka alamar mai haɗarin shirka kuma ya isa ya sa ka dinga jin tsoron shirka saboda munin sakamakonta Allah zai iya yafe ma mazinaci zai iya yafe ma ɗan luwaɗi zai iya yafe ma mai cin riba zai iya yafe ma mai dukkanin aiki mai muni banda mushirki baya samun gafara Allah shi yasa Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna sanin yadda al'amarin yake duk wanda ya kuskure ya mutu yana shirka da Allah aljanna ta haramta a gare shi wanda ku kaga aljanna ta haramta a gare shi menene makomarsa kenan wuta zai fita daga cikin wuta ba zai fita ba tunda aljanna haramun ce a gare shi shi yasa Allah ya ciki gaban sai ya ce wa ma'awahun nar makomarsa ita ce wuta wa ma lizalimin min ansar lalle azzalimai abubakar yama ba su da wani wanda zai taimake su game da azabar ubangiji kaga wannan ya ishe ka ka shiga cikin ɗarɗar da tashin hankali da jin tsoron karkaje ka abka ba shirka jin tsoron abka ma shirka zai ba ka wasu fa'idodi kamar haka fa'ida ta farko fa'ida ta farko da za ka samu idan har kana jin tsoron abka ma shirka shine hakan zai zabarar da kai wurin ka fahimci ka san menene shirka sanin shirka da ɗaiɗaikun abubuwan da ke shirka ne za su taimaka maka ta yadda ba za ka amka ma shirka rashin sanin shirka da rashin sanin me ake nihi da shirka zai iya sa ka rubta mashirka ko da kai ne mafi inganci mafi nagarta mafi bauta daga cikin bayan Allah kaga shi hakan ya ishe ka kashi tsoron shirka ka je ka karanci me ake ce ma shirka dan kar ka je ka abka mata kuma zai ja ka zuwa ga sanin tauhidi da bayani dalla-dalla game da abin da ya shahi tauhidi don ka ji tsoron abka mashirka sannan kuma idan ka samu kanka cikin gafala ko abin da ke kama da haka ka yi saƙo ko wani abin da ke haka hakan zai sa ka gaggauta neman gafar ubangiji sau da ka san girman allah maɗaukakin sarki Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi malamai sun tattauna da wace shirka ake nihi nan suka ce gaba ɗayan shirka babba da ƙarama ko ana nihin ƙarama a ko ana nihin babba anan ne ke sa wasu malaman suka ce abinda ake nihi a wannan ayar babbar shirka so da akwai bambanci tsakankanin karamar shirka da babbar shirka babbar shirka ita ce wadda za ta fitar da ma'abucin targabar musulunci ya koma kafiri arni wanda karamar shirka ba ta fitar da ma'abucin targama da bar musulunci sai dai kasance ta rage mushi karfin tauhidin shi sai wasu malamai suka ce abin nufi a wannan aya babbar shirka ita ce duk wanda ya mutu yana yin ta ba shi ba gafar ubangiji suka ce amma karamar shirka kan mai yiwa ta shiga karkashin mashi'a Allah ya ga dama ya gafarta maka ko ya azabtar da kai gwargwadon wannan laifin da kai amma fahimtar malam ibn abdul wahab da kuma idan ka lura da wanga baban da ya kulla zaka ga shi duka yake nufi shirka babba da shirka karama dukkan su su bin Allah baya yahewa bayan gafara idan ka mutu kana yin sau da ayoyin da ya kawo duka suna bayani ne game da babbar shirka sannan hadisan da ya kawo akwai hadisan da suke bayani game da babbar shirka akwai hadisin da yake bayani game da karamar shirka kenan manufan muallif manufan malam da ya kawo wanga babin yana nihin babbar shirka da karama duka wanda idan muka bibi ayat za mu iya fahimtar haka saboda cewa Allah inna Allah la yaghfiru lalle Allah baya gafara baya yafewa har abada idan aka mutu ana shirka da shi za mu fahimci nan ana nihin shirka babba da karama saboda me an almasdariya an an yushraka an masdariya ce yushraka fi'li ne mudari da aka mishi mansubun ne bi an ana iya awwal an da abin da ke gabanta a iya cewa inna allaha la yaghfiru ishrakan bihi sai lafazin ishrak ya zamanto kenan na kira ne wanda idan na kira kuma ta kasance fi siyakin nafi tufidul umum kaga la harfu nafiyin ce harfi ne da ke nuna korewa la ya bayan gafara ishrakan bihi idan aka yi shirka da shi sai kasance kaga ishrakan nan masdari ne kuma nakira ce ita kuma ga ka'ida an nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum idan aka kawo nakira a cikin zancen da ke fa'idantar da korewa tana game duka kenan da shirka karama da shirka babba dukansu Allah bayan gafara idan aka mutu ana aikata su ina fata mun gani wanga zancen shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ɗalibin sa almajirin sa Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahumullahu ta'ala Allah ji kansu gaba ɗaya gafarta musu haka shine ra'ayin Ibn Abdul Wahhab cewa duk wanda ya mutu yana yin shirka da Allah sawa'un babbar shirka ce ko karama Allah baya gafarta masa in babba ce zai dawwama a cikin wuta har abada ba zai fita ba in karama ce za a azabtar da shi gwalgwadon laifin nan na karamar shirka sannan kuma a mai da shanshan Allah ke shi mai gafan ba in ko kaga haka ne to kaga wajibin musulmi ne ya shiga ɗarɗar da jin tsoron abkawa a cikin mai shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki yakan gafarta abinda ba shirka ba liman ya sha ga wanda ya so daga cikin halittarsa kenan kaga duk wani zunubi wanda bai kai shirka ba yana kalkashin mashi'ar ubangiji Allah ya ga dama karan farko ya yafi ma wannan mai laifin ya shigar da shi gidan aljanna ya ga dama kuma ya azabtar da shi gwalgwadon laifinsa shi dai ba zai dawwama a ina ba a wuta tunda shi muwahidi ne mai kade ta Allah ne madaukakin sarki zanubansa ba za su sa ya dawoma a cikin wuta ba za a cire shi daga cikin wuta a maida shi aljanna idan aka azabtar da shi gwargwadon laifukansa kuma Allah ya ga dama da rahamarsa da jin kansa karan farko ya yafe masa ya shigar da shi aljanna amma ba da shirka kaga hakan ya ishe ka ka ji tsoron shirka ka ji tsoron abkawa a cikin shirka وقال الخليل عليه السلام الخليل عليه السلام أنا نهي النبي إبراهيم نشيني الخليلنا matsayin alkhula su biyu suka same shi a cikin manzannin Allah annabi ibrahim alaihissalam da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kada suke da matsayin alkhula alkhula nau'i ne na so wani mataki ne na soyayya mafi ɗaukaka daga cikin matakan soyayya ina Allah yana son annabi Ibrahim yana son annabi Muhammad wani mataki na soyayya da bai masauran bayan Allah annabi ibrahim yake cewa wa junubni wa baniya an na'budu al asnam Allah madaukakin sarki ka kiyaye ni ka kiyaye ɗayana daga bautar gumaka mana kamar da ni janibi guda kamar da gumaka janibi guda ta yadda ni da gumaka da ni da zuriyata da gumaka ba yadda za a yi mu haɗu bale mu bauta musu idan muka lura da wannan aya da abinda take ɗauke da na saƙo mai girma tana nuna mana muni na shirka da kafirce ma Allah maɗaukakin sarki tana nuna mana mu guji mu ji tsoron abka mu shirka da kafirci da munafici annabi ibrahim khalilin Allah ne idan aka ce khalilin Allah yana da wata daraja ta soyayya ta sama da Allah yake masa bayan haka Allah madaukakin sarki yace inna ibrahima kana umma annabi ibrahim ya kasance umma jagora ne abun koyi qanitan lillah mai dimantacciyar da'a ce ga Allah madaukakin sarki sannan Allah ya ce walam yakun minal mushrikin da ɗai annabi ibrahim bai kasance cikin mushrikai annabi ibrahim bayan haka da hannunsa ya kakkare gumaka sakamakon haka mutanen shi suka yi rami suka cika shi da wuta suka jefa su amma duk da haka kasancewa shi manzo annabi manzo zaɓaɓɓe daga cikin manzanni kasancewa shi umma qanitan wa lam yakun minal mushrikeen yana jin tsoron ya afka cikin shirka an ko haka ne wa ya fi cancanta a ce yana jin tsoron ya afka cikin shirka eh mu da mu kai matsayi irin wannan ba kuma ba za mu kai shi na manzo ko manzanci ko annabaci na annabi Ibrahim amma yana jin tsoron kai ya afka cikin shirka saboda shirka babban zunubi ne shi yasa Allah ya ce shirka zalunci ne inna shirka la zulmun azim zalunci ne mai girma inji Allah yana daga cikin zunubin da Allah baya yafewa baya rangwame baya daga kafa duk wanda ya mutu yana shirka da Allah zai dawwama a cikin wuta har abada ba abin da zai cire shi ceton mai ceto ba zai riske shi ba wala tanfa'u shafa'atu shafi'in saboda munin shirka Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin hakikan an maka wahayi kai annabi Muhammad an yi wahayi ga annabawan da suka gabace ka ku yi mi ku bauta ma Allah shi kadai kar ku haɗa bautar shi da wani sai Allah ce kai annabi da dai za ka shirka da Allah ya rushe aikinka duka kuma gobe kiyama za ka kasance cikin wanda suka yi asara wannan annabi shugaban annabawa shugaban manzanni mafi kusanci daga cikin halittun Allah wurin Allah mafi ɗaukaka halitta daga cikin halittun Allah Allah ya ce mashi in yi shirka Allah zai ruguza aikin shi kuma zai yi asara to in Allah ya gaya mu annabi haka a kasancewa shi manzo kuma annabi to kaga min babu aula mu ya kamata mu razana mu firgita mu ji tsoron abka mu shirka dan annabi ba zai shirka ba zai taɓa yin shirka ba babba ko karama ba ma shirka ba duk wani zunubi da wani laifin da zai sa a dibe shi ta hanyar raina shi da ganin cewa bai kyauta ba ko abin da zai zubu da muru'a da mutunci da girma annabawa ba sa aikata shi da dabarin shirka idan kaga al-khitab ke muwajjahu ila nabi amma al-muradu bihi ummatu zancen an fuskantar da shi ne zuwa ga annabi amma abin nufi ɗaiɗaikun al'umma annabi da annabi zai shirka ka sai da Allah ya zano annabawa gaba ɗayansu da manzanni a wuri guda sai ce walau asharku la habita anhum ma kanu ya'mal da dai za su yi shirka dukan sunnan da duk abin da suke aikatawa zai ruguje ya lalace zan babu komai ba su da sakamako ko guda a wurin Allah kaga mushriki ba a karba masa aikinsa ko guda Allah ke shi mai kare kaga annabi Ibrahim ya gida idan yana jin tsoron ya abka ma bautar gumaka ya abka ma shirka mu ne kamata a ce mun gushi haka muna dardar muna jin tsoro tsoronka na ka abka ma shirka shi zai inganta tauhidinka ina fatan mun gane shi zai sa ka samu aminci shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai da ake ce mishi ibrahim taimi allah shi kanshi ya gafarta masa yake cewa bayan ya karanta wannan aya wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam yake cewa wa man ya'malu al-bala ba'da ibrahim wane ne zai amuntu da bala'i da fitina bayan annabi ibrahim idan annabi ibrahim yana neman tsarin allah game da abkawa cikin fitina to wa zai amuntu ya rika ganin cewa ya hautu da nasira akwai babu babu nan shi yasa ka tsaya gadan-gadan ka karanci tauhidi ka karanci aƙida ka santa jumlatan ka santa tafsilan ka san shirka jumulla sannan ka san ararrabe sanin ka da tauhidi zai sa ka samu cikakken istiqama sanin ka da shirka shi zai hana ka ka abka a cikin shirka bale har ka samu rauni a cikin tauhidinka Allah ke shi mai kare annabi Ibrahim ya roki ubangiji yace Allah ya kare sa da shi da ƴaƴansa game da bautar gumaka su ake nihi da ƴaƴansa a cikin wannan aya su wani da yayin annabi ibrahim da ismail dawa da ishaq su ake niyya a cikin wannan aya ko kuma duk wanda suka yi imani da shi kuma mabiyansa ko kuma al'ummarsa ƴaƴansa ko al'ummarsa malamai suka ce mafi rashin zance ana nihin mabiyansa al'ummarsa Allah ya kare su daga bautan gumaka to amma addu'a an karbe ta eh an karbe ta ba karbe ta ba saboda an samu da dama daga cikin al'umma annabi ibrahim da suka yi suka bota mu goma bal ma babansa botan me yake wata gumki akan haka ya mutu ina fata mun gane kamar yadda annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji yana son kaza yana son kaza yana son kaza kuma kar Allah ya sanya sabani a cikin al'ummarsa ta yadda shashin su za su dinga dukan shashi amma Allah bai karba masa an karba masa sauran wannan Allah bai karba masa ina fata mun gani al-asnam gumaka da ake nihi a cikin wannan aya gumki shine duk wani abin da za a bauta ma koma bayan Allah da aka sawwara shi ta hanyar suranta shi ko yin mutum-mutum da shi mutum-mutum ko a yi suran mutum ko a yi sura kan mutum ko wani kafa ko a yi surar wata dabba ko tsuntsu ko abin da ke kama da haka shi ake ce magunki sabanin alwafan alwafan duk wani abin da aka rika ake bauta mashi kuma bayan allah wanda ba a suranta shi ba aka yi mutum mutumi da shi ya kasance ko kamar kabari ko wani dutse ko wata bishiya ko wani abin da ake kudirin yana amfani ko yana iji cuta shi ake ce ma alwafal amma za ka iya samun alkur'ani mai girma yakan yi itilatin asanam ko kuma alwasan da matsayin a mai yake cimshi asanam da matsayin alwafal a cikin alkur'ani mai girma duk da abin yana da karamci وفي الحديث يازو أجل حديثي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء يازو أجل حديثي من زعل صلى الله عليه وسلم كتوى أخوف ما أخاف عليكم ما في جن صورا أبند نكي جيمك صورا شيء الشرك الأصغر كرم الشركه fasu'ila anhu sai aka tambaye shi dangane da karamar shirka faƙadar riya sai annabi ce ita ce an riya abinda yake nihi da an riya yin aiki don neman kusanci wurin Allah da nufin a gani a yi maka ina fata mun gani duk wani aiki da za ka aikatawa don neman yarda Allah irin aikin da ake neman kusanci da shi a wurin Allah idan ka aikata shi domin a gani da nufin a yabe ka to wannan shi ake ce mariya kuma ita ce ƙaramar shirka ita ce riya ita ce karamar shirka riya idan muka hangi masu aikata ta za mu iya kasa ta kashi biyu riya ta munafiki da riya ta muwahidi musulmi munafiki riyar shi a cikin asalin addini yakan furta kalmar la ilaha illallah dan ya ji yadda ku ya sanar da ku amma ya boye kafirci a cikin zuciyar shi ya ɓoye kafirci a cikin zuciyar shi amma ya bayyana min musulunci kowa ya ji kowa ya gani da shi ake sallah da shi ake azumi zai aiki hajji ko umara har jihadi tare da shi ake fita menene maslahar shi akan haka domin kalmar nan za ta kare masa jininsa kuma za ta kare masa dukiyarsa kuma idan aka fita jihadi aka yaƙi kafirai aka samu ganima za a raba da shi tare da cewa a ƙudurin zuci shi kafiri munafiki shi sa Allah ce idan suna bauta yura'una nas wala yadhkuruna Allah illa qalila suna yi ne dan mutane su gani ba sa ambatan Allah sai dan kadan idza qamu ila salati ko qamu kusala dan suka tashi in sallah za su tashi cikin kasala ba wai don ran suna so ba ba wai don sun yi imani da ita ba cikin kasala dai za su yi su sarki yauni idan mutane su gani cewa suna sallah sai Allah ce yura'unan nas mutane ne suke nuna ma wala yadhkuruna Allah illa qalila wannan munafiki kenan riya shi a cikin asalin yake yin ta addini amma musulmi muwahhidi yakan aikata riya a cikin wasu ɗaiɗaiku na bauta na ibada ko ɗaiɗaikun ayyukan da za su sa ya samu kusanci a wurin Allah tare da cewa shi musulmi ne zai iya riya a cikin sallarsa zai iya riya a cikin sadakarsa zai iya riya a cikin aikin hajjinsa ko umara zai iya riya a cikin dukkan ɗaiɗaikun ayyukan alkhairi da ake neman kusanci da su a wurin Allah maɗaukakin sarki to idan ya yi riya za ta ruguza masa komai da komansa ko ko aikin da ya yi riya a ciki za ta ruguza aikin da ya yi riya a cikinsa misali mutum sai tashi yin sallah abin da ya zabar da shi ya tashi da shi zai yi sallah kawai don a gani a yaba ya tsawaita ruku'i ya tsawaita sujudi ya sa murya shi ta yi zaƙi ta yi daɗi yana rera karatu da nufin aji a san ya iya kaga wannan aikinsa ya rubuce ba za ka karɓi wannan salata shi ina fatan mun gani aikin shi wannan ba za a karɓi sa sau da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah ya ce ana aghna shuraka an shirk man asharaka fiya ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu ni kam na wadatu game da abokanan tarayya in kuka haɗa ni da su ni na wadatu duk wanda ya aiki ya haɗa ni da wani a cikin aikin sai in bar shi da wanda ya aikin da shi shi yasa gobe kayama za su zo suna neman ladan su wurin Allah sai Allah ya ce musu ku je wurin wanda kuke nuna ma ayyukan ku dan su yabe ku su san kun yi ku ga shin za ku samu sakamako a wurin su ku ga shin za su ba ku sakamakon aikin turiya takan rubuta aikin da aka yi ta lalata shi zamto baka da lada ko guda a wurin Allah shi yasa kaga musulmi sai ya dinga ya karzuce shi game da mi game da riya saboda riya abu ne mafi kusa zuciyarka ta riya mu haka shi dan ya taimaka maka kuma ganin mutane ma ya taimaka maka kenan kaga ka nemi taimakon ubangiji sannan ka yaƙi zuciyarka game da haka ina fata mun gane to kowane aiki ne riya te rubuke rubuzawa ko akwai wani aikin da riya takan rubuza wani shashashe ta bar wani shashi sai malamai suka ce wannan za a duba aikin farkon shi da ƙarshen shi mai alaƙas idan farkon aikin yana da alaƙa da ƙarshen aikin ta yadda idan farkon ya lalace ba a dubin ƙarshen to riya kan rubuza aikin gaba ɗaya kamar sallah yanzu kaga sallah ce da ibada ce da farkon tana da alaƙa da mi da ƙarshe ta yadda kuma ƙarshen tana da alaƙa da mi farko idan ƙarshe ya lalace farko ma ya mi in farko ya lalace ƙarshe ma ya mi to idan ka yi riya a cikin ta aikin ya rushe duka ba za ka ta amma aikin da ke da ke alaƙa aikin da ƙarshen shi bai da alaƙa da farkonsa to sai a duba inda ka yi riya za a karɓa inda ka yi riya ba za a karɓa ba inda ka yi don Allah za a karɓa wani mutum yana sadaka yana rike da kudi a hannunsa ya ba wanga ya ba wanga ya ba wanga ya ba wanga ya ba wanga duka fi sabilillah kahin ya kai ga wancan sai ga wasu baki sun taho wanda suka san shi masu girmama shi sai wani nau'i na ya shiga cikin zuciyar shi sai raba sauran da na himme su yabe shi su gani na farkon da idan Allah an karba wannan wanda ya ta shigo a ciki ba za a karba ba an rushe shi ina fatan mun gani kenan idan za ka aikin alkhairi ka ji ƙirya ta ƙwanƙwasa ma zuciya ka ya ƙirya ne don ka cika sa aikin alkhairinka da ikhlasi ga allah shi kaɗai sai zamanto an karɓa aikinka ina fata mun gani kenan yi don a gani ɗan uwan shi ji yi yi koko ji yadda mutane aikinka na alkhairi ina fata mun gani don su yabe ka mutumin da zai tashi tsakar dare sai shi sai Allah ya yi alwala ya kyautata niyya ya yi bauta ya yi sallah ya kiyamun lai sai ya tashi da sai yana bayyana ma mutane don su ga kokarin shi da yadda yake zamiya da dare yana ibada ko kuma an tashi an yi wata fita tare bulaguro ko abin da ke kama da shi sai ka tashi tsakar dare cikin sanyi mai tsanani ka yi alwala da ruwa masu sanyi sannan ka tashi tsakan mutane suna barci ka cire sutinka da nihin su ji da kokarin da kake kana kiyamule idan ka yi don ka jiyar da su ne wannan aiki da ka baka da lada ko guda ka yi asara a cikin shi ka sha sanyin banza ka yi tsayo banza allah ba zai kalle ka ba zai maka sakamako a kan aikin da kai so da manufar ka don ka jiyar da su amma idan nufinka don ka zaburar da su ne babu laifi sawa'un sadaka ce ko kiyamun lili ne ko abin da ke kama da haka sai ka gaya ma mutane da nufin ka sa musu karsashi a zuciyarsu don su masu kwaikwaye ka shi ne nufinka wannan da'awa ce ma alkhairi ina fata mun gani wani ya zo yana neman sadaka ni na san dinnan masu hali ne daga cikinmu kowa na da ɗan abin da gare shi sai in gaggauta ba shi sadaka a bayyana gabanku da nufin kuma za ku yi tallafa mashi wannan alkhairi ne ba wai da nihin ayyabe ka ina fata mun gane duk wanda ya bada ma bayan ka bada za a baka lada irin wanda aka bashi ba tare da an rage mashi ladan shi ba to kenan kaga wannan hadisin yana fa'idantar da mu cewa mu nisanci shirka har ƙarama ma sau da ta iya rubuza maka aiki ka guji shirka ka ji tsoron abkawa a cikin Allah kare wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar an karbo hadisi daga abdullah ibn mas'ud Allah ya yarda da shi lalle manzo Allah tsara da amince Allah su tabbata gare shi yace man mata duk wanda ya mutu ya haɗu da ubangijin shi wa huwa yad'u lillahi niddan alhalin yana kiran wani Allah matsayin kishiya ga Allah dakhala an-nar zai shiga wuta rawahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da wannan hadisi kaga wannan hadisin yana nuna mana munin shirka da Allah da yi Allah kishiyoyi wurin bauta duk wanda ya mutu ya haɗu da ubangijinsa yana kiran Allah tare da wani Allah to wannan zai shiga wuta jahannama mai dawwama a cikinta ba zai fita daga cikinta dan yad'u lillahi abinda ake nihi na ya iya kasancewa ibada ce ta mas'ala an gane ya iya kasancewa du'a wa ibada ce ko du'a mas'ala wanda du'a mas'ala shine ka roki ka roki wani abin da kake bukata a duniya ka ko lahirarka yi min kaza yi min kaza duk wanda zai kiri wani wanda ba Allah ba cikin irin ababen da babu wanda iya ba da su sai Allah wannan ya yi shirka da Allah ina fata mun gani ya yi shirka da Allah kama wanda zai roƙi wani Allah cewa a sabkar da ruwan sama wake sabkar da ruwan sama yana da abokin tarayya wurin sabkar da ruwan sama akwai wanda ke sabkar da ruwan sama kuma bayan Allah to roƙon wani wanda ba Allah ba cikin a sabkar da ruwan sama kuma wane ne wannan don matsayin shi duk kusanci shi a wurin Allah idan ka roƙe shi cewa ya sabkar da ruwan sama kana mai ƙudurin cewa shi ma yana sabkar da ruwan sama ka yi shirka da Allah a wannan lokacin kai mushriki ne saboda ka tara wani Allah da Allah cikin irin ababen da suka kebanci Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun gani amma da za ka roƙi wani Allah du'a'u mas'ala cikin irin ababen da ya iya yi ba laifi ba ne irin ka cewa ne arzita ne da wani abu wurinka ko kananin ya ba ka wani kuɗi ko ya ba ka wani abinci da kaga zai iya ba ka kuɗi ko zai iya ba ka abinci wannan roƙon ja'izi ne matuku akwai bukatar harka idan ka aikata hakan baka da laifi amma roƙon shi cikin irin ababen da babu wanda ke yin su sai Allah ta wannan lokacin ka shirka da shi ka shirka da Allah ka tara shi da Allah cikin abin da yake haƙƙin Allah ne shi kaɗai subhanahu wataala ba da lafiya warakar da rashin lafiya aiki nawa ne ne wannan Allah ne shi kaɗai shi yasa annabi Ibrahim yake cewa mutanensa fa'iza marittu fahuwa ya shafi domin na yi rashin lafiya allan nan shi ke warkar da shi ke ba ni waraka idan ka roƙi wani allah da ya ba ka ɗa kaimi ta yi shirka kuma wani ne ka roƙa kuma wani ne wanda yau shahanci ya kai mutane wani matakin da suna roƙon kabarbarai matattu da ke kwanci sun zama ƙasa da cewa su ba su ƙaruwa ta ɗako ɗiya bayan shinka da kai da shi wa ya haifi buƙatar wani shi da ke kwanci ya zama ƙasa ko kai da ke tsaye kana iya motsi kai wani abu wa ya haifi buƙatar wani da kai da shi da matacce da raye ya yi bukatarka yau idan wani shehi babba da ya bunƙasa wurin walitaka da duk yadda ake ganin shi da karama yana mutuwa da ku da shi wa ya yi bukatar wani shi yana bukatar ku cire masa kaya kome da sa tsirara aihuwar uwarsa don kuma sami wanka ku tatse cikin shi akwai sauran tuwon da ya saura ya fita ta bayansa sannan ku je ku danna shi kabari kuma don rashin hankali gobe ka dawo ka ce shehu arzita da ɗa kai hau ka kawo shi kabari ko kuka danna shi ko kuka binne shi annabi yake cewa istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al ku neman dan uwanku gafara saboda yanzu za a tambaye sa shi zai nan muku gafara ko ku da ke da rayuwa za ku nemi masa gafara ashe ya fi ku bukatuwa a wurin ku sama da yadda ku za ku ba ku bukatar shi ya tafi shi ke bukata a wurin ku roƙa mashi Allah Allah ya datar da shi Allah ya masa gamdakatar ya iya bada amsa yadda aka tambaye shi amma da rashin hankali da rashin sanin ya kamata da jakantaka zance da hauka ka lallaba daga baya kana shafa shi kana shafa ma cikinka kana shafa ma dutsen fa ku kuka sassako sashen fa ko kuka sassako shi ba eh ku kuka kawo makabarta da kuka sha dama mutum da duwatsun shi ake binne shi ku za ku za ku karo dutsen daga wani wuri ku zo ku sa masa don kare shi da iya gano cewa wurin kabari ne ku sa tumfafi ku kakkarya ku shimfiɗa mishi kuma ka ga wannan wani zai rika shafa dutsen na yana shafa wai albarka yake nema in albarka kake nema kai ka kawo albarka yo ka ciro dutse ka kai shi gidan ka garka shafa haka wannan rashin hankali ne da wauta kamar yadda yan uwan yanzu suke sun je hajji ko umara wannan kyallin na kaba sai sarka shahawa suna shafa mai ciki wani ke ba da labari yake cewa ɗaya daga cikin malamanmu da ya koyar da mu a kai da sudan yake ce mana wani ɗan pakistan ne ko ɗan ina ne naman ce zo yana ta shahawa sai ce mishi kai daga can aka kawo shi asalin shi can ake bugu shi sai a zo a rufe ka'aba da shi kenan yana da albarka kabaro ta ina garin ku take eh mana to kiran wani Allah cikin irin bukatun da ba mai iya biyan su sai Allah shirka ne kafirci ne shirka babba da ke fitar da ma'abucinta daga bar musulunci ya shehu ba ni ɗa ya shehu arzitani ba ni lafiya ba ta lafiya ba mata ta lafiya shehu aure nake so kaga wani dirshin hankali ne wani abu ne da za ka roƙi Allah shi kaɗai ke yi mai jin ka duk inda kake kuma ba abin da ke gagararsa ya iya bukatar ya iya biyan bukatar duk mai neman biyan bukata yaushe zaka kira wanda baya jin ka baya ganin ka bai san halin da kake ciki Allah ke shi mai kare duk wanda ya mutu yana kiran wani Allah du'a'u mas'ala ko du'a'u ibada wanda du'a'u ibada shine misali sallah azumi zakka haji addu'a ce ta hanyar ibada duk wanda ya azumi yau nufin sami halinsa na cewa Allah ba na aljanna ka kare yin daga wuta duk da bai faɗa da bakinsa ko duk wanda ya salla haka duk wanda ya sadaka haka duk wanda ya hajji ko umar haka to kaga addu'a ta ibada addu'a ta mas'ala ba a yin su ga kowa sai wa sai ga Allah shi kaɗai madaukakin sarki ba a tara wani shi da shi a cikin haka saboda bauta haƙƙin Allah ne shi kadai baya da abokin tarayya cikin bauta duk wanda ko ya tara shi da waninsa a cikin bauta ya aikata babban zalunci saboda ya bauta ma wanda bai yi komai ba bai mallaka komai ba wata ni'ima da yayi a kanka Allah ke shi maka kenan kaga duk wanda ya mutu yana shirka baya da makoma simi su yi wuta kuma zai dawoma a cikinta haka ya ishe ka ka ji tsoron abkawa a cikin a cikin shirka malaci wali muslimin an jabir radiyallahu an an karbo daga imam muslim ko ka imam muslim ya fitar daga ya fitar da hadisi daga jabir Allah ya rada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala alli manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi yace man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار yace mallaki yalla duk wanda ya haɗu da ubangijinsa bi ma'ana ya mutu ya je ma Allah madaukakin sarki la yushriku bihi shay'a baya shirka da shi da komai kaga shay'an nan nakira ce baya shirka da Allah da komai annabi ne daga cikin anawa mai martaba da kusanci a wurin Allah mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah wani wali ne ko shehi bai hada su da bai hada Allah da komai ba dakhala aljanna zai shiga aljanna duk wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai tauhidi sak ikhlasi tsantsa to makomashi aljanna ce wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wanda ko ya haɗu da ubangijinsa yanayin shirka da shi da wani abu zai shiga koma mene duk abin da ka tara Allah da shi duk girman abin nan a wurin Allah da matsayin abin nan a wurin Allah da makanarsa a wurin Allah da yadda Allah ke ji da shi yake son sa idan ka haɗa shi da Allah wurin bauta wuta za ka shiga gobe kai da ka haɗa Allah da shi ka tara Allah da shi cikin abin da yake haƙƙin Allah ne ka yi shirka da Allah kuma sakamakon ka shi ne wuta gobe kaya wannan yana nuna mana girman mi girman shirka da haɗarinta da wajibin kowane musulmi daga cikinmu ya dinga jin ɗarɗar yana jin tsoron abkawa a cikin shirka malaci fihi masail cikin wannan babin akwai matsaloli bi mana akwai fa'idodin da za a yi fa'idanta al'ula matsala ta farko alkhawfu min shirk tsoron fadawa a cikin shirka wannan dalilan na ƙorani da hadisai duk suna nuna mana me tsoron fadawa a cikin shirka tsoron fadawa a cikin kafirci tsoron fadawa a cikin munafici sabon annabi sun kasance suna jin tsoron abka mashirka suna jin tsoron fadawa cikin munafici umar kowa ya san umar daga cikin kuna ya san matsayin umar annabi ya ba shi labarin cewa shi dan aljanna ne tun a nan gidan duniya ya sani amma yake tambaye huzaifa ibn al-yaman shin mutanen nan da annabi ya ambata maka cewa munafukai ne dan Allah ina gama ka da Allah akwai sunana ciki ko ba saboda jin tsoron abka ma munafici jin tsoron ƙarshe da annabi bai magana sai da abin da Allah ya masa wahayinsa kuma annabi ya gaya ma fa zai fata dan yaman ga mutanen da munafikai ne Umar ke tambaye shi ina gama ka da Allah ina cikin su ko ban ciki tare da an mushi bushara shi dan aljanna kuma ya san da alkawalin Allah gaske ne zai shiga aljanna amma yana ganin cewa bai san da me zai cika ba tana yau annabi ya bada labarin farkon sa ne bai san da me zai kare ba tana yau annabi ya bada labarin shi na cikin munafikai duba ga karshen sa shi yasa yake tambaya shin bana cikin su inda akwai sahabban da annabi zai zo gobe kiyama na cewa ashabi ashabi ana kore su ana hana su shan ruwan alkautar annabi na cewa sahabbai na ne sahabbai na ne sai ya ce ai baka san abin da suka fara bayan ka sun canza sun gayyara bayan ka kenan kaga mu ne mun babu aula mu dinga jin tsoron abka mu shirka da kafirci da munafici mu rike tauhidi tsaf mu san shirka don mu kiyaye don kama abka a cikin الثانية مسألة تبيو أن الرياء من الشرك أنا نونا من رياء ما تندق الشركة سيدي رياء شركة شي كرمة دباتا فتد ما أبو شنت لقبرني مسلم شي سيدي معلومة سنة شوى يسير الرياء كرم كتنك الرياء dan ya zama to dukkanin aikin kariya ne kana yi ne dan wani Allah ba dan Allah ba wannan yana nuna munin aikinka da girman laifinka yana kaga in kori yana daga shirka tana daga shirka ana jin tsoron wanda ya mutu yana riya Allah ba zai gafarta mishi الثالثة مسألة توكو أنه من الشرك الأصغر وما تشوى إتريا تنالك تشكين كرم الشرك الرابعة مسألة تهدو أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين للي إتريا tana daga cikin mafi jin tsoron abin da ake ji tsoro da shi akan managartan mutane salihan bayu sau da zuce ka ta iya tafarauce ka kai riya ga shaidan ana ji tsoron mutanen kirki da abkawa cikin riya Allah ke shi mai kare alkhamisatu mas'ala ta biyar qurbul jannati wan nar kusancin wuta da aljanna ba abin da ke tsakankaninka da wuta da aljanna sai mi sai mutuwa in kan mutu kan alkhairi da ikhlasi da tauhidi aljanna in kan mutu kan shirka da kafirci da riya zaka shiga Allah yake shi mu kiyaye السادسة مسألة شدة الجمع بين قربهما في حديث واحد hadawa tsakankanin kusancinsu su biyu a cikin hadisi daya man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar an hada kusancinsu a cikin hadisi daya as-sabi'a mas'ala ta bakwai annahu man laqiyahu la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna cewa duk wanda ya hada da Allah madaukakin sarki baya shirka da shi da komai zai shiga aljanna umar laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar idan kuma ya hadu da Allah yana shirka da shi da wani abu zai shiga wuta walau kana min a'badin nas ko da shine mafi bauta daga cikin mutane ko da shine mai naci da bauta da yawan aikin alheri to zai shiga wuta Allah kare الثامنة مسألة تقص تتقص المسألة العظيمة مسألة من جرمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام روقان ده خليل يشين النبي إبراهيم يروج الله ملوك كنسركي شيد آيانس زريسا cewa Allah ya kare su daga bautar gumaka matsala ce mai girma kasancewa shi annabi manzo zababbe daga cikin manzanni mafifici in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke da matsayin alqulla umma ne qanitan ne walam yakun minal mushrikin tare da haka yana roƙon Allah ya kare shi daga bautar gumaka kai ya afka cikin shirka kai ya afka cikin kafirci kai ya afka cikin munafici in annabi manzo mai matsayin nan ya roki Allah haka wa ya cancanta a ce ya sa Allah gaba dare da rana yana roƙon Allah ya kare shi daga afkawa cikin shirka babu kamar mu bale irin yanzu rayuwar da muke ciki da aka kawo shirka da salo daban-daban aka canza mata suna yau shirka da sunan tawassuli ake ta kowa ya sani duba da sunan ruqya ko kuma istikhara kowa ya sani boka zai zo ya sanarwa gidan radio ana istikhara ana kaza da za ka je wurin shi duba ce yake nawa ne daga cikin musulmi suke zo ana musu nawa ne suke zo ana musu duba da sunan istikhara saboda bakin jahilci da ya mamaye su ba su da lokacin da za su iya ba ubangiji domin su karanci wane ne Allah su karanci addininsu mafi girman saƙo da Allah ya turo mafi girman manzo daga sama aka ba shi saƙon alƙur'ani isar da shi zuwa gare ku amma mutane sun nisance shi ba su da lokacin su zo su zamna su ji shi ba su lokacin su su ji wa'azi bare su su ji karatu ba su da lokaci abin da ya shagaltar da su rayuwa da duniya kuma wannan rayuwar da duniya ba abin da za ka samu sai abin da aka kasa aka baka ba ka wuce shi wallahi ba ka cira ban wani ba ba za a cira banka ba duk jaraba ka duk sabkonka ba ka wuce abin da Allah ya kaddara maka duk lalacin ka sai ka cira banka ba za ka bar duniya ba sai ka ci arzikin ka kaka ba to me zai shagaltar da kai wurin zuwa wurin ambatan Allah me zai hana ka zama dan ka ji sakon Allah ina jin tsoron mafi yawan al'umma musu shiga ƙarƙashin wannan ayar da Allah ke cewa inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah ke shi mu kare yau musulmi nawa ne suka jahilci sallar su suka jahilci ubangijin su shi yasa suke abuka cikin shirka shi yasa suke abuka cikin munafici da lalaci saboda jahilci kuma ba ka da wani uzuri wallahi uzurin mi gere ka wa'azi gidan radio wa'azi masallatayya hudu ba juma'a ba inda ba wa'azi ana fadakarwa ba ka da wani uzuri da zaka bada gaban Allah matukan baka je kai karatu kullun ana kira ana bayyana ka kiji ka kishura ka kawar da kai ka kiba da lokaci kana da lokacin kasuwanci zaka iya sabku ba zaka cutu ba tunda sai haddare ka iya zuwa wurin bukatar ka ta duniya ka zamna ba za ka cutu ba don ka cin wannan gurin naka amma masallacin ubangiji ba ka da dama sallah kamar cire kaya a yi a gama ka tafi inda tsaka ba ka da lokacin zikiri ba ka da lokacin nutsuwa gaugawa kake ka kare ka je ka samu duniya duk gaugawa ka ba ka wuce abin da allah ya rubuta maka eh mana ne zai hana ka nutsu da ubangijinka ba da lokacinka bayan sallah ka yi askar haɗa da nafilfili sai ka samu kusanci ka samu nutsuwa ka samu ɗaukaka a wurin Allah ina fata mun gani amma a cikin sallan ma galibin masallatanmu yau ba abin da ya musu saura cikin sallar su sai dukawa da tashi ba su da ladan sallah sun sauke faralli dai amma ba su da ladan sallah ka gaya mana tunaninka nawa ne da nutsuwarka a cikin sallah lokacin da kake sallah nawa ka bada don samun nutsuwa a cikin sallah nawa ka bada don yin tunanin duniyarka gwalgwadon nutsuwarka da tuna sallaka gwalgwadon ladin da za ka samu a cikin sallah gwalgwadon yadda ka watsa hankalinka da tunaninka a wajen sallah gwalgwadon yadda za ka rasa ladan sallah nawa ne suke samun cikakken ladan cikin sallah da haka ke gaugawa ka gama ka tafi inda saka ka tsaka nutsu da ubangijinka ba da lokacinka ka ji sakon ubangijinka ba da lokacinka ka wanke zu ba ka da wani abin da zai wanke zuciyarka game da datti sai shuraren sakon ubangiji ba ka da madadin shi wallahi Allah ya shi kenan kaga in annabi Ibrahim kasancewa shi manzo annabi na jin tsoron shirka da kafirci kai ya abuka a ciki wane ne zai amuntu bayan annabi Ibrahim ai rayayye bai amunta daga barin fitina zai iya abkawa nawa ne suka taso cikin imani suka cika da kafirci nawa ne cikin al'umma ba farkon ba ƙarshen da mai za ka cika ba ka sani kai da yi ta ƙoƙari nemi taimakon allah dage ka yi ta yi har ka cika wallahi ba za ku samu lahira ku ba sai kun neme ta fiye da yadda kuke neman duniya ku wannan gaskiya ne kai ka sani ko a cikin kasuwa akwai mai kwazo akwai mai sakaki nacinka da ƙoƙarinka zaburarka da wangakinka gwargwadon abin da za ka samu to haka lahira sai ka lagi sai ka naci sai ka ba da himma ka ba da kulawa ka sa ta gaba saboda muhimmancin ta sannan ka same ta Allah samu da ci التاسعة مسألة ترى اعتباره بحال الأكثر بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس nura da annabi ibrahim ya yi da halin mafi yawan mutane annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji inna hunna lalle gumaka adlalna kathiran minan nas sun batar da dama daga cikin mutane da dama daga cikin mutane suna bauta gunki ko gunkin da aka sassaka wanda shine asalin sunan gunki ko kuma wasan masu bautar kabarai da waliye da shehunne da wani abin da suke kudirin cewa yana amfani ko yana cuta العاشرة مسألة تقوم فيه تفسير لا فيه تفسير لا إله إلا الله أتشكي أقول فسر لا إله إلا الله كما ذكره البخاري كما الإمام البخاري أم بتحك الحادية عشر مسألة تقوم شرعية فضيلة من سلم من الشرك فللون دي كوكوتا دا غبار الشرك كسانشي وشيطان الجنة ina ganin zamu dakata abinda mu faɗa daidai Allah samu samu ladan shi kuskure ko abin da ke kamar shi Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah